بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa tare da ku ƴan uwa masu albarka a wannan gari na malumfashi a wannan yammacin ranar Alhamis biyu ga watan Rajab shekarar hijira 1446 daidai da biyu ga watan Januwari 2025 daga wannan masallaci na locust ko za mu yi wato ɗauraya a cikin wannan matashiya ta daura wanda ita ce wato ɓangare na biyu kenan bayan gabatarwa malaminmu a sheik bashir lawal muhammad allah ya saka mashi alkhairi an ce nima na gabatar da kamar awa ɗaya zuwa biyu kenan ko awa biyu game da wannan littafi ƙanƙani tahziru tullabil ilmi wal muallimin mimma ghabbati ash-shuhra bain al-adamiyyin malam ibrahim mai gabatarwa Allah ya saka mai da alkhairi shine ya matsa mun sai da na rubuta wannan ba wai da sunan littafi ba da sunan din dai kawai kyale ne na samu salama Allah ya saka mishi alkhairi eh ni hannuna ba na rubutu bane hannu na kwafewa ne to amma ya matsa mun ya ce sai na rubuta da aka sai na kwakwafo na hada na bashi ganin yadda wato an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa ya samu irtibaki saboda abubuwan sun yawa awa biyu ba za ta isa watakila ka kara mashi awa biyu ba ba ta ishe shi ba ni zan fara da ɗauraya ne tukunna kafin ba zan karanta ko'ina ba sai inda na ga ya waje ba. Akwai muƙaddima da aka sanya ma littafin wadda a cikinta ƙoƙarin yin bayani ne game da halin da ake ciki. Asali abinda ake ce ma a shuhura ko shahara da Hausa, Bature yana ce mata fame, F-A-M-E. Ɗabi'ar ɗan adam kowane ɗan adam yana so ya ga cewa ya yi fice a cikin sauyinsa a cikin abokansa a cikin 'yan ajinsu a cikin abokan harkar kasuwancinsa wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un 'yan adam jibiliya za a kuda yara ne 'yan makaranta kowa zai so a ce shi ya na ɗaya aji kowa zai so a ce in aka zo ba da hadda shi ya ba da mafi inganci kowa zai so a ce in an zo cikin 'yan uwa ko dangi shi za a fara nunawa kafin a nuna sauran to wannan ɗabi'ar tana da alfaninta saboda duk wani abu da ka gani a duniyan nan wasu mashahurai ne suka ingiza shi zama yadda yake manzala sallallahu alaihi sallama ya shahara a cikin annabawa kuma ranar alkiyama ma zai fice a cikinsu haka manyan sahabbansa da gwaraza cikin kwamandojin jihadinsa da manya-manyan malaman na musulunci da ake ce musu a'lam da zahabi ke kiransu da a cikin tafi ce wane-wane babban malami ne mashahuri ne alamun min al'alam haikal tafin da suna siyaru a alamin nubala gwarazan mashahuran malamai kowanne a cikinsu mashahuri ne kuma sun shahara ne akan abun alkhairi Allah ya gafata musu saka musu alkhairi to ita shaharar takan zo ne idan Allah ya kaddara mu mutum ita bayan da iya amma abin da ake so a ja kunne shine kar ya zama kanuface ta kar ya zama kai kasadinka kana neman ka yi fice to shine ma'anar littafin tabiru tullabil ilm jan kunnan ɗaliban ilimi wal muallimin da masu karantawa min maghabbati maghabba shine aqiba consequences maghabbati shuhra bainal adamiyyin a ce ka shahara tsakankanin mutane idan ka shahara a wurin mala'iku wannan wani abin alkhairi ne ce Allah ya san da kai har ya ga wa mala'iku su ma sun bayyana labarinka ambatanka ya watsa a cikin su daga baya a saukar da ambatanka cikin duniya wannan wata falala ce da take samu wanda Allah ya zaba amma ya zama ka nufaci cewa kana so sai ka zama mashahuri a cikin mutane to wannan ita ce take da matsaloli iri daban-daban ta fuskar shari'a da ta fuskar ma mu'amala da zamantakewa da za ka yi da mutane da dama waɗanda kake ganin suna burge ka saboda an ce musu mashahurai ka ji irin wato ta taɓarar da suke fuskanta sanadiyar shaharantakan nan za su baka tausayi akwai mutumin da watakila bai isa yabi layin angonsu ba bai sai tsaya ya ga ana siyan dan wake ya siya ba bai sai ya hau a caba ba ko keke nafe sai zan mishi musiba saboda shi wani mashahuri ne komai nashi abin lal- tallatawa ne abin labari ne wannan yana raba ɗan adam da asalin ɗabi'arsa kuma ta son privacy yana son hasiya yana son ya zama yana da wani abu khususiyarsa to yakan rasa ta wannan mukaddimar ta yi bayanin a, yadda wato zamani ya juya zamani ya juya yadda da shuhura tana da wahala sai ka yi zakakuranci sosai kake samun shuhura to amma yanzu ta zama da khisa ta yi arha arhata ta kai ga daga cikin ɗakinka ko ɗakinki za ka iya shahara babu wani baka je ko'ina ba abinda kake bukata kawai shine waya mai data da tripod da fitila irin wannan ta malayi sufa shi kenan inda idanka yana da tsauri baka jin kunya baka jin tsoron Allah ko baki jin kunya shikenan bayan lokacin kai saka ana labarin wance wance ko wani wani ya shahara ko ta shahara a TikTok ko a Facebook an ji labarin shi wani wani wani wani kuma zai zama ma mutum ne wanda makaskanci ne amma ya zama wani abin tallatawa kuma ya samu kuɗi ya samu shahara ya samu wato ababen rayuwa wata a siya mata mota a kai ta makka a maida ita babba dare ɗaya saboda kawai ta iya fitsara da rashin kunya wani kuma ya tasa harkar ilimi gaba ba malamin bane ya ta surutu ya ta faɗin abin da ya ga dama shi wani lokaci guda shi ga shahara ga sunan da iri iri to yanzu ta yi arha arhan ma ta yi arha a shi kuwa tafarkin ilimi da tafarkin magabata da muke tutiyar muna bi ya zo da abubuwa saɓanin waɗannan ne saboda haka a wannan ɗan littafi za a yi ƙoƙarin a dawo da hankulanmu zuwa ga abin da ya kamata mu yi wajen mu'amalantar wannan matsala ta shuhura da kuma yadda ya kamata wato mu guji abin gujewa daga ciki zan fara da yi mana karatu na tsarika wuce daga inda ya ce a tarifi bi shuhura shafi na shida an gan shi? الشهرة بالضم شهرة ظهور الشيء حتى يشهره الناس shine wani abu ya fice har kowa ya gane shi yuqalu rajulun mashhur wa amrun mashhur kaga ana cewa mutum ya shahara ko wani al'amari ne da ya baza gari wa shaharu wa shahara fulanun sayfahu idza naza'ahu min ghimbihi wa rafa'ahu 'ala an-nas kaga an ce shahara fulanun sayfahu wane ya zare takobinsa shine ya fitar da shi daga cikin kubansa kuma ya daga shi sama sai a ce ya shaharantar da shi wa shaharahu aka ce shahara da tadhifi a alanahu wa azaahu shine ka yayata wani abu ka bayyana shi cikin mutane washtahara washtaharahu fashtahara ya shaharantar da shi sai ya shaharantu din wa wa shahirun kaji an ce wani shahir shine al-ma'rufu wanda kowa ya san shi wakaza shaharu hakanan ash-shahr wata ma'khudun min ash-shuhra shi ma dauko shi daga lafazin ash-shuhra ne saboda idan wata ya fito ran da ya fito ana ilanin sa kowa ya sani ko kuma ayi wata al'ada kamar da wanda ake da a kasashen mu a dinga buga bindiga har kowa ya san cewa yau daren ɗaya ne ga wata daga na ake cewa ash-shahr kaza fi ghairi wahidin min ma'ajmin lugha wannan zancen an rere shi daga littafai mabambanta na wato dictionaries na larabci ka tahzibi lil azhari tahzibul lugha na al azhari wa lisan al arabi ibn manzur wa taj al arusi lil zabidi wadannan sa daga cikin malaman da suka magana in kaje ba wa maki ka gansu da harafin su ko kuma da ma'anar su wasilahan a gurin malamai kuma la yakhtalifu ma'anar shuhar al istilahi amma ma'anahu lugawi ma'anar shi a gurin malamai na fiqhu ko makamantansu bai bambanta da wannan ma'ana ta lugha ba fashuratu indal fuqaha zuhuru shay'i wa zuyuhu ne wannan wa wuduhu wastifadatu amrihi bainan nas abu ya fito ya bayyana a san shi tsakankanin mutane kashtiharin libas kamar wata sutura da ta zama mashahuriya aw aw nikah ko abin da aka ce a shaharantar na daura aure aw nasab ko shaharar nasaba wani aw shaks ko shaharar mutum وفي العصر الراهن a wannan zamanin da muke rayuwa asbatu shuhratu mizatan limustakhdimi mawaqi'it tawasuli wa baramijid dardasha a yanzu an waye gari shahara wani abu ne da ake tantance mutanen da suke da shi wata miza ce wata falala ce ga masu amfani da kafofin sada zumunta na zamani suna yake cewa mawaqi'ut tawasul wato social media kenan ko wa baramijin dardasha da kuma wato chatting apps addardasha shine chat inda ake yin fira daga nesa to aka ce baramij sune programs ko applications wato da yaya ake gane mutum wata tsiya ne shi shine a ce account din shi ya tara mutane yana da gayye da ake ce ma followers gayye tsiya arna idi yana da yana da yana trending ko yana yin me ma ɗayan ha alai zuba me ake ce ma ɗayan ne ku ne mutanensu to da aka ake gane wai mutum ya isa ko kuma content din shi da yake creating ya zama wani abin arziki a ce ai yana trending ai ana following ana sharing ana kaza yanzu wannan shine abin da ake yayi haisu yaqum yaqum mustaqdimuna bi infaqil gali war rakhis min at-taqati wal maharat saboda haka masu amfani users suna ciyar da duk abin da suke da shi na karfin su da duk kwarewar su a wal maharat wal muhtawayat su dinga creating content shi ake cewa al-mutawayat li jalbil intibah dan dai su ja hankalin mutane walittijah dan a fuskance su a dinga following din su bi khalqin nasharat su dinga kirkira abin da ake cewa an-nasharat shine kaman post kenan wasuwar da hotuna wal video hat da videos wa gairi zalika mutane kawai sun haukace da neman wai sai an san su sai an taru ana bin su sau da aka komai za su yi abin da shafi addini rayuwa mutunci abin da ya shafi wata al'ada wani ya hau kan murya wani wani ya yi hauka-hauka wani ya yi kukan ƙarya wani ya ƙirƙiri labari na ƙarya wani ya zama ɗan wasan ba da dariya iri-iri dai gashi nan dukkaninmu muna gani dukkaninmu muna ganin abin da yake faruwa na ababen takaici da damuwa da kuma duk wanda yake da tunani akan me mustaqbalin al'umma to zai fara tunanin wai nan da shekara ashirin ko talatin ya za a yi kira yanzu muna 2025 ma'ana shekara ashirin da biyar kenan cikin wannan karnin don ya kai 2050 a yadda abubuwa suka yi ta karkata ɗin nan in the last 15 years or so zuwa yanzu waya za a kasance ne waɗannan matasan da waɗannan 'yan matan da suke yin waɗannan abubuwan a yanzu nan da shekara ashirin da biyar wasu za su zama iyaye wasu za su zama malamai wasu alƙalai wasu 'yan boko 'yan kasuwa sojoji wasu za su zama sirikai suna da jikoki wai yaya suke tsammanin rayuwarsu a lokacin wani tarihi suke barwa kansu idan sun mutu wannan abin yana ci gaba da yaduwa ana ci gaba da playing ɗinsa ya suke tsammanin za su tarar da zanuban za a ci gaba da ƙara musu yadda in ka bar wani abin arziki ana ci gaba da playing ɗinsa kana samun lada yanzu malamanmu irin su malam Ja'far su malam Albani su malam Dr. Dr. Ahmad na biyu ke da ire-iren su waɗanda suke da content na ilimi akan waɗannan social media din kullun ana ƙara playing ana musu ana kalla ana yi musu addu'a muna sa ran suna samun lada ko insha Allah to waɗannan ko masu yin waɗannan tabara su kuma me suke tsammanin suna samu me suke tsammanin zai zama musu nan gaba ana kwanaki da wata mata ta mutu haka ƴan uwanta suka zo suna cewa dan Allah a yi hakuri duk wanda yake da wani abu da ta yi irin wanda yake na rashin kirki din don Allah a goge to mukaddara kowa ya ji tausayinta ya goge shin wannan zai sa a goge a littafin ta na lahira ba zai sa ba yana nan a cikin lissafi Allah ya kyauta wa shuhurtu fi asrina asbahat zahiratan wadiha wa balwa amma ta zama wani bala'i ga magari wa zadat tinu billatan fi hirsin nasi alaiha intisharu mawaqit tawassul ijtimai abinda ya kara mutane jarabtuwa da san shahara shine yaduwan waɗannan kafafai na sada zumunta wa husulul jamahiri Allah hatifi zakiya da kuma kusan kowa na da abin da yake cewa smartphone da waya irin wannan mai kwakwalwa ta dan adam alhatifu zaki smartphone wato waya wata ke yin tunani kamar dan adam da ba kowa ke iya mallakar ta ba amma ana nan ana nan kasashe da masana'antu da kamfanoni suka sayin da suka da suka sauwaka samuwarta a ko'ina a lungu da birni a ƙauye da garuruwa a cikin mutane da cikin manya da yara mutanen gari da bandits ma 'yan cikin daji masu sata mutanen da su ma za ga suna tiktok ko kowa na da nashi fakat asbaha nashrun nas suwar suwar anfusihim wa maqati' fidiyohatihim amran adiyan yanzu mutane kowa ya yi bidiyo ko ya yi audio ko ya yi hoto ya yada ya zama abu gama gari na taɓa karanta wani bincike da daɗewa na ga zai kai shekara bakwai ma yanzu na karanta shi da wani psychologist ya yi akan selfie hoton ɗauki da kanka wanda yanzu ma ya zama ƙauyenci an wuce yayin shi ma yanzu a lokacin ake cewa wato idan mutum ya kai ga cewa kullum zai yi selfie aƙalla guda ashirin kuma ya yaɗa su to ya fara shiga wani nau'i na hauka akwai nau'i na hauka da ke da alaƙa da haukar ba zan ita na sunanta ba yanzu wani abu maniya wani abu kaza kaza maniya wato haukar mutum yana so sai an gan shi duk inda ya je tana da alaƙa ita ma da shuhura ɗin yace to in kana yin wannan abun to alama ce kana da wani element na irin wannan haukar to yanzu an ma wuce wannan yanzu din da mutane suke a hoto ne kawai aikinsu da yada bidiyo wanda ba su da wani amfani da yada maganganu na shiririta sawa'un kanun fi salatin laili fi ramadan sallar dare idan mutum ya je sai yayi hoto cewa jama'a sa mu addu'a ga mun fito tahajjud kada ake nema addu'a a wajenka aw fi mashairil hajj wal aw al umra ko a wajen aikin hajji da umara wa asna'i tawzi'i sadaqat da lokacin ma ba da sadaka in ma za a ba talakawa sadaka sai an nuna su su ma sai an haska su aw igasatul mutajin da lokacin taimakon mabukata ko a cikin gobara mutum yake za a taimake shi za a taimake shi sai an yi bidiyo sai dai a garin yin bidiyo in ya ga dama ya halaka aw tilawatul qur'an haka nan mutum zai kanta alqur'ani kawai ya hada dan a ganshi yana karatu a ga kwarin haddasa ko satunsa wa fi majalisil ilmi haka nan a makarantu da majalisin ilimi wa dauratul tadrib da wuraren daurori irin wannan wal muhadarat wal hafalat wa halum majarra ko ina ba a tantance meye ya dace meye bai dace ba meye an yada yana da amfani meye bai da amfani menene nishadi wanda bai wuce haddin ma'alufi da ma'arufi ba meye kuma wanda ya wuce menene kuma abin da yake wato hasiyan mutum ne ko privacy dinsa ne babu yanzu mata iyayenmu suna da wasu wurare ma da suke ce ma yan please hide my id si ta bayyana sirrin aure da maganganun da suka shafi iyalansu da komai sai sun gama kuma su ce don Allah ka faɗi ku su suwaye please hide my id wannan wani abu ne sananne ga dimmi amfani da musamman instagram ko mai suna ɗayan x ko facebook akwai tashoshi da yawa mata ne kawai a zankama aikin da kawai suke yi kenan kawai tona wa junansa asiri da nuna mutane ma su ji tsoron aure saboda kawai babu abin da ke ciki la damuwa to duk irin waɗannan yanzu sun wayi gari sun zama ababe wanda suke wato gama gari a cikin mutane wa izharul ibadati yajri alaihi al-ahkamu a a a wa nani ma fama min fa'aliyatin fama min fa'aliyatin aw nuzhatin aw ijtima'in wala a ولا مرسم أو ولا حفلة تقام إلا ويتم بثها حيا ونشر صور أحداثها على على مواقع التواصل babu wani abu da za a yi wani activity ko wani fita bayan gari ko wani taro ko wani ibada ko wani wani biki ko wani kome ma duk abin da aka yi to karshe sai an mishi albastul hay live stream sai an mishi bastul hay kuma sai an yada shi kowa sai ya gani da abin da ya kamata mutanen nesa su gani da wanda mutanen nesa bai kamata su gani ba duka za a yada wa idharul ibadati yajri alaihi ahkamu ahkamu taklifiyal khams bayyana ibadoji ita ibada kanta wato nan magana ne ake bance game da ibada bayyana ta akwai inda zai iya zama wajibi akwai inda zai iya zama mustahabbi akwai inda zai zama halas akwai da zama makruhi akwai da zama haramu shine al-ahkamu takhlifiyya al-khamsa ba wai duk abin da aka bayyana na ibada ne hukuncin shi guda ba imma an takuna wajiban akwai ibada da wajibi ne yin ta kuma wajibi ne bayyana ta aga kana yi kasalati kasalatul mar'il jama'a wal jumu'a salladan da muke yi kullun to ba daidai bane kace ni bazan dinga zuwa sallah ba kada in yi riya da za a samu kai haka za a ce shedan ya rude ka shedan na iya zuwa da wani da wannan rudanin cewa ni naje masallaci ji nake kamar ina riya saboda ka bari dinga buya a gida ina sallah to wajibi ne ka bayyana sallarka ta yau da kullun da ta juma'a saboda ita wajibi ne bayyana ta ma'an nasi au haraman zai iya zama haramun bi anna asla alfi'il mimma la yajibu isharuhu idan fi idan aikin da yake asali ba a so ka bayyana shi wa yakunu fi qasdil mudhiri riya'an riya'un aw ajab ya zama kuma akwai riya ko jiji da kai idan ka bayyana din akwai ta ibada da asali bai kamata kowa ya san kana yi ba wata alaka ce da ubangijinka da kake yi cikin dare ko wani abu da kake yi don neman kusanci da Allah ko wani abu da ba a ce sai ka bayyana shi ba to babu bukatar sai ka bayyana za mu zo na Allah ya kai mu mun karanta wajen bayan Allah wanda suke ibada ta mustahabi wanda ba su so kowa ya sani wato wurdin su na tilawa ko wurdin su na azkar ko abin da suka saba na azumin na filfili ko sadaka ba su so a sani to wannan idan wajen garin ka bayyana ya zama akwai riya ko ujubu to sai ya zama haramun wai kunu mubahan zai iya zama kuma mubahi kaman sawwara nuzhatahu fi baitihi aw sayyaratihi aw hadiqatihi aw tijaratihi aw hirfatihi litaswiq yana iya zama halas dan ka je gonarka ko ka zo kai hotuna a cikin motarka kana yin video ko wani abu ko ka bada labarin kasuwancinka dan ka yi advertising abin da kake sayarwa kamar yadda mata suke yanzu yan yan kasuwanci a status kaga wannan asali halas ne yana babu mubahi fal aslu fil ashiya'il ibaha gam asali game da irin waɗannan abubuwan halas ne wa kad yakunu hadha makruhan irin wannan bayyana halas din ya iya zama makruhi idza alha aw udmina idan ya karkatar da kai daga abu mafi muhimmanci ya zama maka jaraba aw udmina ko kuma ya zama kamar wata cuta ya zama maka addiction duk motsin da kake yi sai an gani wani ko a makabarta yake sai an gani wani ko a kwance yake a gadon asibiti sai ya ce jama'a ga mu fa ya nuno hannun shi an daura mishi bandeji ko an sa mishi abin ƙarin ruwa ya taka zai shiga mota ya sauka zai shiga ban ɗaki zai ci abinci duk inda ya je to wannan zai zama makruhi domin ya zama kuma cewa akwai idmani a ciki akwai kuma ɓata lokaci da rashin sanin ciwon kai wal mustahab ma kana min insanin bi maziyatin bayyana wani aiki na ibada ga wani mutum wanda yake mai daraja wa ƙabulin wa makana wanda yake mai mutunci da matsayi a cikin al'umma yurja an yi kuta dabi idan ya yi wannan aikin alkhairin da ya yi a wajen bayyana wadda ya ana fatan wasu su gani su koyi da shi wannan yana iya zama abin so kai ne a cikin al'umma ka a nan garin malumfashi ko wani waje sai ka ga wani aikin alkhairi da ya kamata ka yi sauran mutane sun gafala daga barinsa wajen yi ɗin sai ka bayyana wani sashi don ka tuna wa mutane cewa ya kamata a wannan aikin alkhairin to da wannan manufa yana iya zama abun so ina fata muna ganewa faman sanna fil islami sunnatan hasana lahu ajruha wa ajru man amila biha wasitru aslam ko anan din makoyewa shi yafi zaman lafiya saboda garin bayyanawan shedan na iya zuwa ya canza maka manufa ko kana ko kana iya zama dalilin da wasu mutane za su ɗebo su zinubai za su zarge ka da cewa riya kake mutum ne yanzu ya ga wasu marayu ko almajirai ko wasu yara waɗanda ba su da galihu ya ɗauko su zai taimaka musu sai ɗan bayyana hotunansu ko ya ɗan ba da labarin cewa to a wuri kaza mun tsinci yara kaza yanzu mun sa su a makaranta za su zauna cikin iyalai na da sauransu ya zama kai kayi ne don sauran attajirai da masu wadata su ga dacewar su yi wannan abu amma wasu kuma za su ce riye yake me yasa ya bayyana in dan Allah yake sai an sani Allah ya sani to wannan mummunan zaton da wasu za su kaga zunubi ne to kai ka ja musu to gara kar kai kuma kai din ma kana iya garin yin wancan din shedan na iya zuwa maka ta wata kofa ko kuma ka ji labarin yanzu abin da suke yi sai kai musu raddi ina abin da malai yake fara sai kai musu mummunan raddi cewa suna yi wa musulmi mummunan zato saboda haka su fasikai ne kaga abu ya girma ina fata mun gane Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha watutuwal fuqara'a fa huwa khairul lakum daga nan aka samu cewa wato asitru aslam din to wannan shine masharabi na farko batu akan menene shuhura sai wasu nasoshi na shari'a wanda suke hani suke jan kunne game da neman mutum ya zama mashahuri qala Allah ta'ala mualliman nabiyahu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace musu ni sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duka na Allah ne ai anna kullu a'mali wa maqasidi mahsura fi ta'ati llahi wa ridwani dukkanin ayyuka na da manufata sun taƙaitu a cikin neman biyayya Allah da neman yardarsa saboda babu wani abu da asali za ka yi don mutane su gani su yaba ka samu lada a wurin Allah in ka yi don mutane su gani su yaba to shi Allah ya cire hannun shi daga wannan baya su duk wanda ya yi wani aiki ya haɗa abin da ake yi don Allah ya haɗa da yi don mutane sawa'un kafin ya yi ne ko yana cikin yi ko bayan ya gama bisa saɓanin malamai to Allah ya cire hannun shi daga wasan wannan abu saboda haka wannan wannan aya tana nuna ya zama cewa asali aikin da kake ba so kake ya samu karbuwa a gurin mutane ba a'a ya samu karbuwa a wurin Allah idan Allah ya karba sai kaga Allah ya kimsa wa mutane sai su karba wa alal muslimi an yakuna qasduhu wa amaluhu wa kullama yuqaddimuhu min amalin huwa wajhul lahi ta'ala ya zama duk abin da kake na aiki ko manufarka ko aikin da kake aikatawa duka Allah kake nufata sawa'un fi asna'i hayati aw ma yaqibuhu min amalin salihin ba da mamati abinda kake kana raye da abinda zai biyo bayan ka na aiki da kai da rayuwarka da mutuwa aw ma yaqibuhu min amalin salihin ba da mamati hu lillah wa ila Allah wa fi sabilillah wa li ta'ati Allah ta'ala kai dan Allah kuma dan tafarkin Allah kuma dan neman yarda Allah fa idza kana lillahi lam yabqa fihi nasibun li ghairillah idan ya zama cewa wato don Allah kake yi sai zama wani bawa bai da wani nasibi a zuciyarka ko manufarka to sai aikin kai ya karbu wannan shine abu mafi wahala kuma a gurin dan adam shi yasa kullum magabata suke cewa muna yawan checkmating muna muna checking din niyoyin mu dan su gyaru wani cikin su Sufyan Thauri ya ce shekara 20 nayi ina ina mu'alaja ina ina ina yi ma niyyata wato magani ina mata therapy dan ta inganta ya zama cewa duk abin da nake na ibada babu nasibi na wani mutum ko wani bawa a cikin zuciyata wa hadisi muslim akwai hadisi imam muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce a cikin hadisi kursi ana agna shuraka an shirk man amila amalan ashraka bi ghairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce nafi kowa wadatuwa daga cikin waɗanda ake shirka da su wanda da ya aikata wani aiki ya tarayya da ni ya sanya danni kuma dan wani Allah ya ce na bar masa na bar masa ba ruwana da wannan aikin wannan hadisi ya dillo ala talabi shuhura bi amalin min a'malil birri yunafi al-ikhlas ya dillo ala anna talaba shuhura yana nuna cewa neman shahara da wani aiki cikin ayyukan wato addini yunafi al-ikhlas yana cin karo da ikhlasi wa yada usahibahu ala hafati shirk kuma zai sanya ka akan teburin shirka ka kama hanyar yin shirka wa an buraida ibn al-hasib qala shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fatha khaybara na je yakin khaybara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi man sa'idal fulma da aka je yakin khaybara akwai katanga wato ganuwar garin da aka hudata aka wasu sabbai suka shiga ta cikin wajen suka taka kuranga ko tsani suka hau ita ce a fulma yace to ina cikin wanda suka yi wannan jarantar faqataltu hatta ru'iya makani na kuma yi yaki har sai da aka shaida daidai wajen can da ake ganin arnana ta zubewa wani ne yake ta wannan aikin na jarunta na jihadi yace wa ablaitu kuma nayi kwazo wa alayya thawbun wa alayya thawbun ne wannan ahmara ina da wani tufa a jikina ja wanda ake iya ganina daga nesa ce fa ma alimtu anni rakibtu fil islami a azama minhu wallahi yace ban san wani abu da nayi a musulunci wanda ya kai wannan zama mini matsala a zuciyata ba qala li shuhra yace saboda tsoron kai zama nayi ne dan a gani kaji jihadi ne fa yayi yayi kokari yana cikin sojojin musulunci da suka yi aiki na azo a gani amma daga baya kullun yana tunawa yana jin tsoron anya wai dan Allah nayi kuwa ina jin tsoron kai ya zama fanayi ne dan a ce ni jarumi ne warawa abu dawud wa nasa'i ibn majah an ibn umar yarfa'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man labitha thawba shuhra albasahu allah yawm alqiyamati thawban mithla manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sa tufa abin da yake ce ma thawbu shuhra shine mutun ya sa riga da ta bambanta da irin wanda mutane suka saba sawa wato yayi shiga wanda duk in an ganshi sai an kalle shi saboda tsananin tsadatta ko tsananin lalacewarta ko bambanta ta da al'adar mutane wani shaki ce masu shahura to duk wanda ya irin wannan sutura wai dan shi a ganshi a gane shi a dinga nuna shi a dinga labarin sa to ranar alkiyama haka za a daga shi a tsakanin al'awwalina wal akhirin dan kowa ya ganshi a matsayin mai laifi wa fi riwayatin thawbu madallatin aka ce za a sa mashi tufafin kaskanci summa taltahibu fihi nar sannan kuma a kunna mashi gobarar wuta a jikin shi wa zali annahu qasada bihi al-ikhtiyal wal fakhr so da ya nufaci wato alfahari da jiji da kai ko fa aqabahu Allahu bi naqidi zalika sai Allah ya mashi uquba da akasin haka fa azallahu sai Allah ya kaskantar da shi kama yu'aqabu alladhi yutilu sabahu khuyala kamar yadda aka yi uquba ga wanda yake jan tufansa saboda girman kai bi an khusifa bihi al-ard aka yi mishi girgizar ƙasa manzo Allah sai ya bada labarin wani wanda yake tafiya da tufafi na takama sai Allah ya mai girgizar ƙasa yana can yana gangarawa zuwa wutar jahannama wana hu zalika da kuma ire-iren wannan kama fu'ila bi qarun kamar da aka yi maqaruna shi ma da ya fito fakharaja ala qawmi fi zinati yana takama har suna sha'awarsa suna cewa ya laitana misla ma utiya qarun innahu ladhu hadhin azim Allah ya ce fa kasabna bihi bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidan nashi da komai nashi duka aka mushi kwaran kwaza aka musu girgizar kasa Allah baya son mai alfahari wanda yake jiji da kai domin alfahari da jiji da kai da isa bargon Allah ne wa yalhaqu bi ribati shuhra ghayruhu min musabbabatihi ha banda tufa na jiki akwai sauran abubuwan da malamai suka riskar da su da libasu shuhura su ma suna iya zama dalilin irin samun wannan matsala ka sayyarati masala kawai mutum ya dinga ya, samu mota sai zama motar shi wata abin kallo ce a cikin mutane shi yana son ya hau wata mota wadda duk an gan shi sai an kalle shi ta bambanta da waɗanda irin wanda mutane irin shi suka saba hawa haka a fa'an abi abi darda'i mawqufan man rakiba mashhuran min ad-dawabi wanda ya hau abin hawa dan shuhura ya bambanta da mutane aw labisa mashhuran min as-siyabi ko ya sanya tufafi wanda ya bambanta da mutane a aradallahu anhu ma dama alaihi ba ruwan Allah da shi mutuka yana wannan halin wa in kana alaihi kariman ko da ko asali mutum ne wanda yake daraja a wurin Allah a daidai wannan lokacin Allah zai fita mutun shi wannan ya cikin littafin musannab na ibnu abi shayba da kitabu zuhud na hannad ibnu sari wato ko da mutum wani na kirki ne ko wani mai falala ne amma sai ya zama ya shiga cikin irin wannan ɗabi'ar ɗabi'ar cewa tufafinsa shi yana so tufafinsa ya zama daban da irin na mutane wanda dole sai an kalla kallo na ban mamaki ko kallo na ban takaici to ba ruwan Allah da shi a da wannan lokacin wa kadhalika libasul ma'anawi lishuhrati fi nahyi ومن أي نوع كان سواء لباس التقوى أو لباس العلم أو لباس الزهد أو لباس الورع hakanan tufa alma'anawi wannan tufa ne wanda yake wato haka gashi nan physical ko alhissi to akwai tufafi na ma'ana shine suturar tunani suturar da mutum yake da ita ta yanayinsa suturar da mutum da yake da ita ta irin ɗabi'arsa ko ta matsayinsa to in ya zama shi ma wannan kamar wani aiki na takawa amma kana yin shi ne kai dan a gana ka yaba mutan da mutane in ka zo sallah in kana nafila sai an tare ana kallon irin sujud da kake ko irin dadewar da kake haka nan wajen tattaunawar ilimi zaka dinga sakin baki da magana hatta wuce misalin ilimi akwai wani malami mutumin kasar India da ya taba zuwa kasar Makka yake ba da labarin ya ga majalisai na ilimi kala uku ya ce akwai majalisun da in ka zo ka zauna majalisi ne wanda ana koyar da matsaloli ne wanda kowa zai iya koya ibadoji na ƙasa ya ce malaman ana karanta musu ƙananan littafai ne suna sharhi gwargwadon hali akwai majalisi kuma na ɗaliban ilimi wanda ake karanta da manyan littattafai ana tasmi'i yace za a karanta karatu da yawa a cikin tafsiri ko hadisi ko wani littafi yace sai malamin ya danye ta'aliqat kanana sai ya faɗi wuraren da za a je a yi nazari yace wannan ɗaliban ilimi ne da malamai yace akwai kuma majalisin zaka je ka tarar za a jawo malami aya ɗaya ko hadisi ɗaya yace sai mako bakwai yana sharhinta yace to wannan majalisi ne na mutum yana nuna matsayin shi a ilimi ba wai yana yi don a koya ba ta shi ne irin wannan na shuhura ɗin mutum ya dinga ƙalaile cewa hatta wuce misali ka an ce wani ya yi tafsirin wato fatiha duka azumi kuma tafsirin nan na mutane ne masu neman falala kawai da neman saurare in yana son irin wannan to sai ya rubuta a littafi ya ajiye wanda duk karambani ya kashe shi ya jiyo mai bincike kuma gane amma dai masu koyan addini to koya musu daidai abin da suke bukata baka zuwa kamar yadda karafi yake cewa ma kullu ma yu'lamu yuqalu wa ma kullu ma yuqalu hatta yahdura waqtuhu wa ma kullu ma yuqalu hatta yahdura ahluhu wai duk abin da ka sani in ka zo sai ka faɗa ba ba jarabawa bace sannan kuma duk abin da ma ya kamata a faɗa ba a faɗin shi sai lokacin faɗansa yayi kuma sai waɗanda ya cancanta a faɗa mawa sun zo magana ƙarrafi ne a cikin alfuruk malam ya ci gaba da cewa ba fa ni malam ɗin ba wanda muke kofawa da gare su wala littafin ne sai a hankali ina yin tsallake ne to sai mu tsallaka inda yake cewa wa kana zubaid ibnu al-haris al-yamani al-yami yalbasu burnusan shafi na goma na inda muke ko nan ne ko okay nan ne muke na tara wa kadhalika libasul ma'nawi lishuhra fi an-nahy daya suke da wancan wa min ayi nau'in kana libasu taqwa kamar da muke misali aw libasul ilm aw libasul zuhud ko yanayin dabi'ar zuhudin mutum aw libasul wara takatsantsan fa ayu libasin ma'nawi يتدثر به الإنسان بين الناس يسبب له الشهرة وهو يقصدها ويتعمد أن يراه الناس ويخرج لها لهذا الأثر وتدوى أن سنة أبند أيكي كما ويخرج نيوانا ويخرج لهذا الأثر لهذا الأثر الوارد عن الحسين wannan na manta ban cika sunan bane sai na sa alamar tambaya annahu qala كان زبيد ابن الحارث اليامي يلبس برنسا ya kasance yana saka alburnus ita ce irin riga din mai hada da hula kaman alkabba haka mai hada da hula a tare da ita qala yar maroko ko qala fasami'tu ibrahima fasami'tu ibrahima abahu alaihi sai naji ibrahimu an-nakhai yana aibata wannan malamin akan cewa me saka kike saka wannan riga qala fa qultu lahu ce haba innan nasa kad kanu yalbasunaha sai nace sai ce ai wato da mutane suna sawa ai mutanen kirki suna sawa qala adr sai ibrahim ya ce walakin kad faniya man kana yalbasuha eh da mutanen kirki aka sani da ita amma yanzu sun kare fa illa bisaha ahadun al-yawma shaharahu wa asharu ilayhi bil asabi wannan rigatin da yanzu an daina mutanen kirki sun daina yin sakata wanda duk ya saka yanzu za a dinga kallonsa ana nuna shi da hannu da haka bai kamata kai ka saka ba to da hatta sutura wadda yayinta ya wuce wadda in ka saka za ka ba mutane aiki fara tani wannan daga ina ya zo to abin da ya fi dacewa da kai kar ka saka irinta wa fi hadisi waisul qarani inda muslimin waisul qarani wani mutum ne cikin tabi'ai ko mukhaddaramai Allah ya musu rahama wanda bai samu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma annabi shi da kansa ya bada labarin shi yace kuma zai zo kuma in ya zo yana da falala kaza da kaza da kaza Umar ya ta neman sa suka gamu ah duk da yake wasu malamai sun kokarin su soki hadisin amma dai hadisi ne ya tabbata ba shi muke magana akan yanzu ba to bayan da suka gama tattaunawa da Umar khalifa sayyidina Umar dan Khattab Umar ya ce masa kaman addu'a annabi ya ce in na ganka in ce kaman addu'a yayi mishi addu'a din sai Umar ya ce aina turidu ina za ka tafi ƙalal kufata ya ce kufa zan koma ƙala ala aktubu laka ila amiliha umar ya ce to me kake gani bari na rubuta maka recommendation letter ka kai ma gwamna na na kufa shugaban ƙasa inda ya ce maka to bari in magana da gwamna wa ne ko minista wa ne in ce ga karan da Allah in ka zo za a yi duk bukatar da kake da kake a maka ya kake gani a rama yanzu a ce shugaban ƙasa ya ce ma ka togun gwamnan katsina ya riga ya magana da shi kawai da ka zo ka shiga ko kuma ya ce bari a kira gwamnan a haɗa ku gaga ai kai shikenan ka warke ai daga nan za a fara yi ma matanka da iyalanka murna cewa alhamdulillah lokaci yayi lokaci yayi eh babu kamar ta fito ita ma a mata murna a yi mata ajo a ce alhamdulillah kin sa'ar haihuwa to amma shi wannan bawan Allah sai ya ce a a akunu fi gabara innasi ahabbu ilayya yace ni in zama cikin talakawa ga magari wanda kowa bai san su ba ce wallahi ya fiye mu ya ki yadda Umar ya bashi wannan recommendation letter din wanda za ta sa ya zama ɗaya daga cikin mafiya darajar mutane a garin ya ki har bayan ya tafi duk in mutane suka zo sai Umar ya dinga tambayar sai ya ce ya labarin Uwaisul Qarni har Umar ya gamu da wani dan baffansa wani cousin din sai ya ce labarin wani yace yana nan cikin talauci kwanakin baya ma rigar shi ma bai da tunin doki riga ma na bashi Umar ya ce mishi baka da hankali wannan kasan wani irin mutum ne mai daraja kaji kaji kaji darajar sa wannan da ya rena Uwaisu yana komawa Kufa bai isa gida ba sai da ya je gun Uwaisul Qarni ya je cikin ladabi ya ce don Allah kaman addu'a yace addu'a kuma kai da karawa daga Umar ai kai za a bi bashin addu'a yace ni na ce kaman addu'a ya ce halaka gamu da Umar ya ce e ya ce to zan maka addu'a da sharaɗin kaka gaya wa kowa ya mai addu'a daga nan ya haɗa kayan shi ya dare ya gudu ya bar garin ya sake ɓuya ce tun da asiriya to ne an san waye shi to ka da su suke gudun abin da mu yanzu muke nema ruwa a jallo la hawla wala quwwata illa billah a ruwaya hakim yace thumma dakhala fi agmarin nas haka ya shiga cikin talakawa mutane falam yadri aina waqa ba a san inda ya shiga ba kuma daga ba a san na labarin shi ya kare ba wa kadhalika hadara nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min aqibati amal birrin ya'maluhu sahibuhu aw yaqumu bihi min ajli talab al-irtifa'i fi dunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan al'ummar sa game da aikin da mutum zai yi na alkhairi wanda zai yi shi da nufin ya samu daukakar duniya ko mutane su gani faqala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafa wannan hadisin Abu Huraira da yazo karanta hadisin nan sai da ya suma kafa uku in yayi yunkuri zai fada hankalin shi sai ya tashi sai kawai sai ya ji ya zama unconscious ayyafa mishi ruwa a samu ya farfado ce hadisi zaka ba mu a gafata malam sai sake yunkuri sai da ya haka kafa uku saboda hadarin hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon waɗanda za a fara yi hisabi ranar alkiyama zuwa gidan wuta daga cikin su akwai mutumin da yayi shahada a nan duniya wato wanda ya je jihadi aka kashe shi a wurin yaƙi na musulunci sai Allah ya zo da shi gaban mutane Allah ya bayyana masa ni'imomin da ya masa kuma ya tabbatar an masa wannan ni'ima sai Allah ya ce mishi fama amilta fiha kasan dai na yi ka musulmi na baka jarinta na baka wadata na baka dama ka rayu a sanda ake jihadi kuma ka fita kaje jihadin aikin me kai sai ce ai ya Allah qataltu fika hatastu shitu ai yaki ne tai ha kashe ni qala kadhabt Allah ya ce ƙarya kake walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila kai yakin nan ne kana so a ce maka jarimi kuma an fada saboda ka an baka iyaladanka thumma umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya fi nari sai a sa malaiku su ja shi akan fuskar shi har cikin wuta na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma da mutumin da ya koyi karatu wa allamahu kuma ya karantar wa qara al-qur'ana ya iya karatun al-qur'ani ya zama malami yayi karantawa yayi wa'azi yayi jihadi yayi limanci yayi kaza yayi kaza fa utiya bihi shi ma sai a zo da shi fa arafahu ni'amahu fa arafahu a mushi tilawan ni'imomin da Allah ya mushi kuma ya amince cewa lalle an yi masa sannan sai a tambaye shi fa ma amilta fiha me aikin ka qala sai ya bude baki yace ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu na koyi ilimi na karanta wa qara'tu fika al-qur'an na karanta da qur'ani nayi wa'azi nayi tafsirin qur'ani dan kai ya Allah qala sai Allah yace kazabta ƙarya kake walakinnaka ta'allanta al-ilma li qala 'alim so kake a dinga ce maka malami wa qara'ta al-qur'ana li qala huwa qari' kana tilawa ne don a ce maka kai ai gwani ne ai ya iya karatu ai akwai karfin hadda wannan ce manufarka fakar kila kuma an fada an biya ka ladanka summa umira bihi fasuiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar shi ma kai shuta wa rajulun na uku kuma wasa Allahu alaihi mutumin da Allah ya bashi wadata wa atahu min asnafil mali Allah ya bashi nau'in dukiya mabambanta wato nau'in misali a ce gidaje da dabbobi da kuɗaɗe da motoci da sana'o'i iri daban-daban da jari da kasuwa mabambanta a a fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa qala sai a ce mishi fa ma amilta fiha me aikin ka cikin wannan dukiya qala yace ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha ba wani abin da na san kana so a ciyar ya Allah sai da na ciyar na ciyar da addini na ciyar a masallaci na gina makarantun islamiyya talakawa marayu zawarawa mutanen garinmu kowane mai bukata na bashi yatiman za makaraba au miskinan za mataraba duk na ciyar da su na ciyar da binnan wato fakirai da talakawa da miskinai da zawarawa da kowa ce din nayi ai mu ne muka ta aikin alkhairi har muka shahara a cikin al'umma sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake ba dan Allah kai ba anfaqta fiha kai ne walakin naka fa'alta li yuqala huwa jawadu so kake a ce kai mai kyauta ne fa karkila kuma an fada thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta utuma ulqiya fi nar rawahu muslim fa ulai thalasa wa amaluhum aljalil sawun kana shahada aw ta'lim alilm aw alinfaq fi sabilillah yu'addu min a'zamil a'mali fi dinil islam kaga waɗannan uku ayyukan nan da suke yi da wanda yayi jihadi da wanda ya karantar da wanda yake da dukiya yake ciye da ita waɗannan guda uku dukkanin suna yin manya-manyan ayyuka ne a musulunci ayyukan da abubuwan samun lada ne abubuwan da inda suna yi dan Allah su manya ne a wurin Allah abubuwan da inda sun yi dan Allah abun a musu gibta ne la hasada illa fisnayn shahidi wanda aka ce kar a ce ma ya mutu a ce hayin da yana raye bal a hayawo inda rabin rizqu infaki kuma jiba irin ayoyin da ke cikin alqur'ani game da infaki jiba matsayin malami da aka ce magajin annabi ne jiba irin yadda aka ce har har har kifaye da mala'iku da tsuntsaye da duk wani abu mai rai yana yin malami addu'a da nema masa gafara amma tunda bai yi dan Allah ba duk ya rasa duka wannan falala haka wanda ya ciyar wannan abin da aka ce an ciyar za a samu ninkin baninki dubu sittin dubu saba'in dubu kaza duk ya yi asarar shi gaba ɗaya saboda yi da mutane don neman mutane su san yayi shahidi nan da aka ce za a saka wato ran shi a cikin wani tsuntsu a cikin aljanna tsuntsun yana ta yawo kuma shi bai cikin lissafin matattu a cikin rayu yake aka ce ko wankan gawa ba sai an mushi a bashi da jinin shi a rufe shi a inda ya mutu saboda falalarsa aka ce za a bashi ceton mutane saba'in cikin danginsa duk ya rasa wannan falalar gaba ɗaya kun ga wannan hadisi yana da hadari kware jama'a Allah ka tsare mu walakinnahum uhbitu ahbatu thawaba amalihim bisababi talabi shuhrati bainan nasi sun lalata ladan aikin saboda neman girma a gun mutane wa hubbi zuhuri alladhi yaqsamu zuhura ko yuqsimu ko wanda yake karya a a a wato baya san bayyana cikin mutane yana karya gadan bayan mutum fakanu awwala man tusa'aru bihim jahannam su ne farkon wanda za a gwala wuta da su su ne makamashinta na farko fahim hatsabu hal'awwal su ne wato makamashinta na farko li'annahum aradu an ya kunu awwalan nasi wa ala ra'asin saboda suna so su zama su ne akan gaba a duniya sai aka musu aljaza'u min jinsil amal amma a gidan wuta fa aqabahumullahu bi diddi qasadihim ba suna so su zama a gaba ba a nan duniya to a lahira ma suna gaba gaba wajen shiga wuta wal za'u min jinsil amal wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ka ce za tsaya nan ne mala eh to a tsaya din mu nan a tsaya sai a juya ko sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullah